أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتمنا للتاف بقية المستفيد شرح منية المريد نسيد محمد العرب السائه رضي الله تعالى عنه من cikin المطلب السادس wanda yake mana bayani game da bambance-bambancen mashaya ta arifai masana Allah da kuma bambancin matafiyarsu da kuma saɓanin isharori da ake samu a tsakaninsu yana cikin bayani wato akan ayan nan ta Allahu ya ji tabi ilahi man ya sha wa ya haɗi ilahi man yunibu ko to za mu tashi inda ma da cewa min ahsanil ibarati fi zalik yana daga cikin mafi kyawun ibarori ko fassarori da aka yi fi zalika cikin ma'anar wannan aya ta Allahu ya ji tabi ilahi man ya sha wa ya haɗi ilahi man yunibu daga cikin mafi kyawun ibarori akwai ƙaunar taji ibn ada'illah radiyallahu anhu akwai faɗin attajuddini a ibn ada'illah sakandari radiyallahu anhu fi hikamihi cikin lissafin na hikamul ada'iyya shine fi hikamihi anan ba fi hukumihi ba ibn ada'illah sakandari ya yi magana cikin lissafin na hikamu akan ma'anar wannan aya ta Allahu ya ji tabi ilahi man ya sha wa yadi ilahi man yuni ya ce ƙaumun na farko wasu jama'a ne tasbiqu azkaruhum alwarahum wanda azkaruhum zikirorinsu azkaran da suke yi tasbiqu tana ligayar alwarahum hakkake hakkakensu na ma'arifa sai da suka fara zikirin tukuru ka gane ai suka yi himma suka yi ƙwazo to sai wannan zikirin nasu ya haifar musu da hasken ma'arifa a zuciyarsu to kaga azkaruhum tasbiqu alwarahu eh zikirinsu ta rigayi hasken su to wa qaumun wasu jama'a kuma tasbiqu alwaruhum azkaruhum alwaruhum haske hasken su na ma'arifa tasbiqu azkarahum tana rigayar zikirin nan sai da Allah ya wanke zuciyar ya cika ta da haske sannan ta fara ambatan Allah wancan kuma ambatan Allah ne ya wanke zuciyar har ya gadar wa zuciyar da hasken Allah ina fata an gane shine yace azkaruhum waɗannan nau'i na biyu zikirin nasu to a'a wa qaumu tasbiqu anwaruhum azkarahum ba yawa zakiru zikirin ka gane ai zakirun zikiri zakiru zikirin mai zikirin Allah zakirun mai yin zikiri ko wanda muke ce masa zakiru kullum cikin zikirin Allah yake to zakara ya yi zikirinsa ne liyastanira kalbahu domin ya haskaka zuciya yawa yanzu magana ta fita zakirun zakara liyastanira kalbahu zakiru ne yake zikiri da niyyar zikirin nan ya haskaka zuciyarsa wa zakiru wancan kuma zakiru ne istanara kalbuhu da zuciyarsa ta fara yin haske fakana zakirin sannan sai zama zakiru ina fata an gane Allahu ya ji tabi ilahi man ya sha wannan zuciyar ta yi haske fakana zakirin sannan sai zama zakiru shi kuma wancan wa ya haɗi ilahi man yunibu zakara ya sai da ya yi zikirin ya koma ga Allah man yunibu kenan liyastanira qalbahu domin zuciyar ta yi haske to sai ce fasabiqiyatul azkari rigayan wannan zikirorin lil anwari ko ga haskake haskaken nan kama qalahu ibnu ubadin rahimahullahu ta'ala kamar da ibnu ubadin rahimahullahu ta'ala shi kuma yace sabiqiyatul azkari lil anwari rigayan zikirin ga haskake-haskaken ma'arifan hiya halatul muridina salikin wanda ce halin muridai as-salikina wanda suka shiga tafarki suna neman wusuli zuwa ga halara ta Allah ina fata an gane su zikirin ne ya riga hasken su ya zama su da suke nema kenan shi yasa suka zama manyunigu suna talalime suka yi suluki sannan sai zikirin nasu ya sadar da su zuwa ga wannan hasken wa zalika dalilin wannan ko li anna sha'anahum domin lamarin muridai salikai almujahadatu kokari cikin bauta wa Allah wal mukabaratu da kuma gogayya da wahala wajen yin da'a da bauta wa Allah su hana idan su bacci ka gane yayi su wuli da azumi da yunwa da kishirwa wai din neman saduwa ga halara ta ubangiji kaga wannan ibadarsu ta riga hasken nasu ne muridai masu nema masu neman saduwa da fadar Allah to fahim ya atuna bil azkari su suna zuwa ne da zikirorin nan fi hali takallufin cikin halin kallafa wa kansu da'a ga ubangiji suna zikirori ne da suka ɗora wa kansu saboda su samu saduwa da halara ta ubangiji wa ta'amalu li yahsula lahum bizalika zawaidul anwari su waɗannan suna ta aiki tukuru domin zawaidul anwari ƙalaƙalan haskake haskaken ma'arifa ya hasula lahum ya tabbata gare su bizalika da wannan ƙoƙari da suke wajen bautawa Allah wannan kenan wa sabqiyatul anwari shi kuma rigayen haskake hasken ma'arufa zuwa ga zuciya lil azkari rigayen da hasken yayi wa zikirorin shi kuma halatul muradina lil majzubina shine halin muradai waɗanda ake fuzgo su zuwa ga halara ta Allah wancan muridai su ne suke neman da ijtihadinsu da bautarsu su shiga zuwa ga fadar Allah su kuma wannan falala ce ta Allah kawai neman su ake muradai ababen nema wancan masu nema wannan kuma su ake nema muridi da muradi mai nema da wanda ake nema shi yasa aka kira su majazubai su din halara ce ta umarji ta fuzgo su kawai ta kasu ciki ta ajiye su suka yi usuli su kuma wancan hanya suka biyo mai nisa ka gane ai da dazuzzuka da kwazazzabai da duwatsu suka hauro kinaya ce ta yawan zikirinsu da ambatan allansu da karatun ƙur'aninsu da azuminsu na nafila da sauran ayyukan ibada suka zama muridai wanda suka shiga hanya zuwa ga saduwa da fadar Allah su ko wannan hasken ne ya riga zikirin saboda haka suka zama muradunal majzubun li'annahum domin cewa su muqawimuna akwai wawu tsakanin alifin da mimun din nan muqawimuna suna muqawama ne gogayya fi sahula amma cikin sauki wal kiffa da sauƙaƙawa ba irin wancan mujahada da mukabada wancan akwai wahala aikin muridai yauwa aiki ne tukuru su kuma wannan suna mukawama ne gogayya fi sahula cikin sauki wal kibba da sauƙaƙawa to fahum su waɗannan muradai majuzubai wanda aka fusgo su zuwa ga halara ta Allah lamma wujjuhu bil anwari yayin da aka fuskanto da su da wannan haskake haskaken to hasalati minhum al azkar kawai sai azkaran an mata Allah kawai sai tabbata gare su kawai sai suka ji suna ambatan Allah ba zaɓin su ba ba su suka zo ba kawai suka tsinci kansu a cikin zakirai majazubai masu ambatan Allah bila takallufin ba tare da sun ɗora wa kansu wani wahala ba ka gane ai wala ta'ammulin ba tare da wani aiki mai tsanani ba to yace wa min audahi taqrirat li hadha al ma'ana to kuma daga mafi bayyanar abubuwan da malamai suka tabbatar wa wannan ma'ana ta Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunibu shi ba akwai qaulu taji ibn ala'illahi sakandare aidan dai wata magana mai hikamu at-tajuddin ibn ala'illahi sakandari amma fi lada'ifil minan a cikin littafin sanan lada'iful minani ba a cikin hikamul al'aiya din ba me mai ya faɗa shi wannan ya kawo shi ne ala ƙauli shaiki hil mursi abu zafaɗin shaihinsa muhammadul mursi radiyallahu ta'ala anu me muhammadul mursi yake cewa yana cewa annasu ala qismaini su mutane su rabu in yace maka mutane yana nufin arifai a cikin isharorinsu da kuma ibarorinsu da istilahi irin nasu yace mutane dai sun rabu gida biyu ƙaumin wasu mutane wasalu sun sadu da halarar ubangiji bi karamatin lahi da karama ta Allah da ya musu sai suka yi wusuli ila ɗatin lahi zuwa ga yin ɗa'a ga Allah yadda ta bi ilahi manyan sha'uke kawai Allah ne ya zaɓo su ya karrama su kawai suka tsinci kansu a cikin yi wa Allah ɗa'a wa ƙaumin su kuma jama'a na biyu wasalu sun sadu da halara ta Allah ko bida'atin lahi sun sadu ga yi wa Allah da'a ne ila karamatin lahi zuwa ga karamar Allah sai da suka yi da'a wa ya hadi ilahi man yunibu kenan sai da suka koma ga Allah suka yi masa da'a sannan suka samu usuli ila karamatin lahi zuwa ga karamawar Allah ta shiriya da ya yi musu ya hadi ilaihi man yunibu domin sai ce ƙala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce Allah ya ji tafi ilahi man ya sha Allah yana zaɓin wanda ya ga dama zuwa ga su ne muradai majuzubai kawai Allah zaɓo su yayi ya kawo su cikin halararsa su ko waɗancan wayari ilahi man yunibu sai da suka komo wa Allah da da'a da gogayya da ayyukan takalifi sannan Allah ya shiryar da su ga hanya suka yi usuli ma nasu shine bayaninsa ya ce wa ma'ana kalamin shaiki ma'anar zancen shi sheik sayyidi muhammadul mursi radiyallahu ta'ala anu haza wannan da yake magana in ji wannan magana ce ta shi sayyidi muhammadul arabi a sa'i kamar yana mana sharhin maganar muhammadul mursi yana cewa anna minan nasi lalle daga cikin mutane yana nufin arifai ko sufaye man harraka billahi ta'ala himmatahu akwai wanda ya motsa himmarsa billahi ta'ala saboda Allah ta'ala kaga shine ya fara motsawa kenan yayi aiki li talabil wisali domin neman saduwa ilahi zuwa ga halara ta Allah to fasara sai wannan mutum da ya motsa yayi ijtihadi yayi kokari sai ya kasance ya duwi yana nadewan mahama nafsihi dazuzzuka na zuciyarsa aikin da yake yi kamar tafiya ce mai nisa kamar daga nan zuwa bangon duniya ka gane ai to amma himmarsa da ya tashi yana aiki sai ya zama yana naɗe wannan dazuzzuka da kwazazzabai bi himmatihi da wannan himma tasa wa bai da a ɗabi'i da kuma sahara ta ɗabi'arsa ta ɗan adam yake so ya tashi daga cikin ɗabi'arsa ta ɗan adam ya koma zuwa ga ɗabi'a ta mala'ika wanda koyaushe yake fadar Allah amma duka da me himmarsa ce ta motsa ila an wasala har zuwa lokacin da ya sadu ila hadrati rabbihi zuwa ga halara ta ubangijinsa fa yasduqu ala hadha qawluhu ta'ala sai fadin Allah ta'ala yayi gaskiya akan irin wannan mutum fadin Allah da yace wallazina jahadu fina waɗanda suka yi ƙoƙari cikin addininmu to la na haɗe na su guna za mu ce da su hanyoyinmu ka daga ce hanya ɗaya bai ce la na haɗe na sabila na ba saboda hanya ce mai nisa mai kwazazzabai zuwa ga Allah amma shi ne ya fara harraka himmarsa yayi ijtihadi yayi mujahada yayi gogayya da wahalhalu sai Allah ya nuna masa to ga hanyar da zaka bi ka zo inda nake wannan kenan yace wa minan nasi daga cikin mutane man faja'atuhu inayatullahi ta'ala kaji ba akwai wanda inayar Allah ta'ala ce ta afka masa ba a cewa motsin fuji'a mutuwa take yanzu shine fuji'a ba to faja'atu inayatullahi ta'ala inayar Allah ta'ala ce ta ta afka masa min gairi dalabin ba tare da ya nema ba yana can yana sharholiyar sama in Allah ya zaɓe shi inayar Allah ta riske shi sai a ɗauko shi daga wancan shashancin a zo a kawo shi halara ta Allah a wanke shi ya zama kaman kowa da ku min gairi ɗalabin ba tare da ya nema ba walasti idanin ba tare da ya yi wani tattali na abin da ake nema na tsafta da kwalliya da ado na shiga fadar Allah kawai zaɓin Allah inaya shi ne shi kuma wa shahadu li zalika qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa ya tasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓe wanda ya so da rahamarsa to wannan kaulin Allah ya shahadu da zalika yana ba da shaida akan irin wannan mutum fal awwalu shi na farkon nan wanda kokarinsa da wahalarsa harraka himmata wanda ya motsa himmarsa dan zuwa ga halara ta Allah shine al awwalu halu salikin shine halin muridai salikai dama salaka ya suruku ai ya shiga ne yana shiga to shiga kuwa ai aiki ne sai da ya aiki ya yi tafiya mai nisa sannan ya samu saduwa wasani shi kuma halin mutum na biyu wanda inayatun lahi ta'ala fada adu ta abko masa min gairi tsalabin walasti idadin shi kuma halul majuzubina hali da na majuzubai ababen fuzgowa dama daga jazaba ne ya jizibu jazban kawai halala ce ta Allah ta fuzgo su ta zo ta ajiye su kawai a tsakiyar da'ira ta ahalun lahi faman kana mabda'uhu almu'amala duk mutumin da mafalinsa ya zama mu'amala ce kyakkyawa tsakaninsa da ubangiji to fa nihayatuhul muwasala tikewarsa shine saduwa da halarar Allah shine na farkon sai sai da mu'amalanci ubangiji da kyawawan ayyuka ya zama mabda'uhu almu'amala kyakkyawar mu'amala ta bauta da da'a ga Allah shine mafalin tafiyarsa zuwa ga Allah to fa nihayatuhu tiqewasa almuwasala amma duk wanda mabduhu ya zama babu kyakkyawar mu'amala tsakaninsa da Allah to ba zai samu saduwa ba wa man kana mabda'uhu almuwasala wanda kuma mafalinsa shine muwasala saduwa kawai bude ido yayi ya ganshi tsindim a cikin halala ta Allah mafalinsa bai motsa ba ko daga kafa bai yi ba kawai sai ya ganshi ya sadu ya yi muwasala to rudda za fa a dawo da shi zuwa farkon nan ba za ka ci ɓagas ba an ji ka shigo inaya ta fuzgo ka to rudda za a mai da kai ila wujudin mu'amala zuwa ga sabuwar mu'amala sai ka je ka samu yadda ake zama da Allah sai ka je ka koyo yadda ake mu'amala ake ladabi a halara ta ubangiji to wala tazunanna ko annal majzuba la tariqa lahu karka zaci cewa wai majzubi ba yi da hanya da ya biyo zuwa ga halala ta Allah da an ce inayar Allah ce ta fusgo shi ta kawo shi to karka ya zato ba hanya ya biyo ba a ballahu tariqun yana da hanya irin tasa da wata ha inayatullahi ta'ala amma inayar Allah ce ta nade masa hanyar wa salaka sai ya shiga hanyar musiran yana mai gaggawa ajila a gaggauce kai ka tsaya kana bin tudu da gangare da kwazazzabai da duwatsu shi kuma da gaggawa ya wuce kamar walƙiya ba kama gan shi ba sai kake zato to shi wannan ta ina ya zo shi ma da hanyarsa ya shige ta ne da gaggawa a gaggauce wa kasiran mata samau da yawa za ka ji daga wajen amawan muridai suna cewa annas salika ai wanda ya biyo hanya mai rami da kwazazzabo ya sha kishirwa da yunwa ya kwana a zangogi kafin ya sadu da halala ta Allah a tamma shine mafi cika a fadar Allah min almajzubi akan majzubi wanda fuzgo shi aka yi shi bai sha wata wala ba bai san wahala ba ga wanda yayi gogaya ya ci bakar wuya ai kaman shine yafi daraja akan wanda kawai bude idan sa yayi ya ganshi a cikin da'iratu ahlillah suna cewa li'anna salaka salika ai shi wanda ya biyo hanyar nan arafa dariqan ai ya san hanya biha tuwassulu ilayhi da wannan hanyar ne ake sadar da shi zuwa ga fadar Allah wal majzubu shi ko majzubi laysa kazalika shi ba haka shi bai san hanya ba kawai bude ido yayi ya ganshi a ciki akwai masu faɗin haka amma wa muridai to wa haza wannan in ba'u labari ne suke bayarwa anil majzubi ga ko labari ne wai annal majzuba shi majzubi la tariqa lahu shi kamar ba yi da hanya kenan sai malaka walaysa al'amru kama za'amu al'amarin ba kamar yanda suke yayatawa bane fa inal majzuba shi majzubi yana da hanya amma du yatlahu tariqu an nade masa hanyar ne su kuma walim tadu wa anhu ba a nade musu ita ba sai suke ganin kaman shi ai tunda bai sha wata wahala ba kaman bai kai ba wa man du yatlahu tariqu duk wanda ku aka nade masa hanya lam ta fito ai baka tsere masa ba walam ta kimin an kuma baka buya ga barinsa ba kawai hanya aka nade masa ko kuma wa man duyat lahu dariq wanda aka nade masa hanya lam ta fito wannan hanyar bata tsere masa ba walam ta kuma bata faku ba ko ta ko ta boye anhu gare shi bata buya gare shi ba wa inna ma fatahu mata'iqwa wa halhalun hanyar ne ya tsere masa yunwa da kishirwa da gajiya da shan rana da iska da ruwa da ɗari shi ne kawai ya tsere masa wahala ce ta tsere masa wa ɗulu amadiya da tsawon zamanin da ake yi kafin a kai zango ko a kai inda ake shiga shi ne kawai ya tsere masa wal majzubi saboda haka shi majzubi kamar ɗuwu ya tilahu ɗariƙo ila makka ta yace kamar mutumin da aka naɗe masa hanya ne ta zuwa maka yanda waliyai wasu arifai suke yi daga sun fita bayan gari suke yi sun yi tako ɗaya biyu sai ga su a maka sai ga su a madina duk nisan garinsu ko tsakanin garinsu da zuwa maka da madina ana naɗe musa ƙasa daga sun yi tako ɗaya kawai sai ga su a maka ko madina to haka majuzubi yake zuwa ga halara ta ubangiji wasaliku shi kuwa muridi saliki kasa'ir ilaiha kamar mai tafiya zuwa maka ne an akwarin matsaya akan akumarin taguwoyi kamar mutum da ya tashi daga garinsu ya hau jakinsa ko dokinsa ko taguwarsa ya ce ya tafi maka kaga ba zai yi daidai da wanda ya hau jirgin sama ba alal misali ayyar jirgin sama shine ɗayyul aradi ka hau jirgi a wata a awa uku hudu shikenan ka sauka a madina ai wannan shine ɗayu eh na zahiri to ba zai yi daidai da wanda ya hau mota daga nan ko ya hau mashin ko ya hau taguwa ya ce zai je maka kaga tafiya su ba za zama ɗaya ba amma kowane ai ya bi hanyarsa ko kowa da irin hanyar da ya bi sai dai wancan tasa ta fi sauri amma ba za ka sai bayi da hanya ba ko kuma shi makan da ya je ba ta yiwu ba ko ziyarar da ya ta manzo Allah ba ziyara ba ce saboda bai bi irin hanya da ka bi ba to alhamdulillah amma mu karasa qala ibn ubadin ibn ubadin rahimahullahu ta'ala ce wa huwa hasanu ko yace wannan magana kyakkyawa ne qalla an yujada li ghairihi wannan zai yi wuya ya kalanta kwarai an yuja da a samu irin wannan ligairihi ga wanda ba majzubi ba to in ta haka lamu alhamdulillah ina sallah a wani kuma da man yayi karanci ne